الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اجعل سلمي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يحفظ قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم talata sha biyu ga watan biyu ga watan safar kenan shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyar bayan kira annaba alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da saba'in da takwas za mu tashi da shi na dari da saba'in da tara a cikin kitabun jihad kitabun da yake magana a kan aljihad muna cikin kitabul jihad inda yace babu ijla'ul yahudi min al-hijaz babu da yake magana akan wato kore kore yahudawa daga tsibirin laraba gaba ɗaya a kore an zazzala annabi alaihi salatu wassalam ya dawo madina ya tada akwai yahudawa musamman kabilu kala hudu akwai bani nazir akwai bani kainuka'a akwai bani kuraiba sannan akwai bani hari wani na kabilun annabi alaihi salatu wasallam ya tada su sun yi kaka gida a cikin madina to da aka zo sai kulle yarjejeniya tunda ya riga ya dawo madina ya daidai ne shi ne duka a kulle yarda ta zaman lafiya tsakanin su da musulmi an yi da kasu ga musulmi amma ya fito duk wanda aka samu matsala na farko ba za su cutar da juna ba sana abu na biyu idan aka samu matsala da gaske bangaren yahudawa ko musulmi wani ya je ya yi abin da yake na tsokayi za a biya biya to za a haɗu da yahudu da musulmi a biya wa yanzan mutanen da aka yi wa wato kuskure suka kuma yadda to amma gaba ɗaya alƙawuran da annabi ya da wayannan gaba ɗaya kabilun guda hudu kasafin ko yahuda bangare manya guda uku ba wanda ya cika gaba ɗaya su ruza ba suka yi da ƙarshe annabi ya mace da ce mun yi guda ɗaya na farko shi ne su ne barin nazir mun ji me ya faru da barin nazir muna yawan mai ne ta domin ya zafi yana yawo a kwakwalwar mu cewa su barin nazir wannan alkawarin su ma kai wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya tura alarabobi guda saba'in to kawai waɗanda aka tura suka yi musu kofar ko gaba ɗaya suka tafi banda mutum ya shi kadai ya ce wanda ake kira Amr bin Umayya Abdullah shi kadai ne shi kuma da ya dawo a hanya ya kusa shigowa Madina sai ga wani mutum biyu sai ya dauka wa'ancan mutanen da ya ce wasu kitan gilla suka fara gwanzawa Allah ya ce mutum ya kashe su biyu ashe ba su bane kuskure ya kai ƴan ƙabilar garin garin filafi to kaga yanzu jiya ta kamawa ta kama sai an biya to saboda haka da aka zo annabi alaihi salatu wasallam ya fara babu da gare shi ga kukuran da aka yi za a yi daidai ta gudu ta haɓai aka je aka zauna za a tuno wannan ya daidai ne za a yi sai suka ce to suna zuwa suka zauna da shi karkashin wani guri a je sun tattauna a tunan cewa ko kai mun samu dama mutumin nan mulkin kaba kan ya yake mutane ya zo garin mu kuma yana nema ya danne ya za a yi ana ta tattaunawa suka ce kawai a kashe sai wani a cikin shi kaɗai ne dan hankali kace kun ga alƙawari muka yi kace shi ba shi ne wata lahaba kace da Allah ka ji wannan bai da bai da tunani kawai aka ga wani wanda ya ce sun ba aka aisha sai wani ya ce kawai sun taɓa a kan wani yadda ne zai zaga ta bayan ne ta koma da tsakan dutse yana zaune sai Allah ya turo mala'ika duni ya ce ya ce ta koma gida shi dama wancan din a maganganun da ne musu zai yi shi kun ga kuna ganin muna haɗa waje a nan ubangiji da zai gaya ba suka gwada shi suka shiga haka to shi ne kawai aka ga annabi dukkan sahabbai da suke da sai gani aka yayi nisa shi ne aka biyo shi ana zuwa sai ya gaya wa sahabbai cewa ga abin da suke to shi ne yasa aka zuwa kai garin kawanya aka kiwaye garin shi ne muka ƙarƙashin ayar nan maka da aka yi linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wa yuhdi al-fasiqin akan su wannan ayar ta sauka domin da aka zo annabi yace aka kiwaye garin ba shi gawa fita to dai dalilan da suke ji da su zama suna dalilu da kayan yaki makera ne sai annabi yace a rika tare a tare wasu abubuwa aw taraktumuha qa'imatan aka bar wata da sai ma qala'atu min nakin wadanda aka yi yanke ke saboda haka sun ka ba da surutun cewa sau tsabar sannan kuɗi ma kalli dukiyoyin nan yadda suke su sai suke zuwa da shi na Allah ya ba da amsa cewa duk abin da aka yanke da wanda aka bari a ce ni na san in ji Allah saboda haka in kuna da kamar cewa an yi wani abu ni na ce ai kuma mun yi haka ne in ji Allah wani kujiyar ba suke dan kunyata a wulaƙantar da fasikai albasir shi ne allazi kharaja an ta'atillah shi ne alfisku an gaba da misali cewa kamar dabirin ka ba a mangulan ka ba yaro yana ta wasa ne in dai ya nuna sosai in Allah ya tafi bai ja ba a garin wasan nan sai kuma kwallon ya fito wannan fitowa kwallon shi yake kira alfisku a larabci to shine fita al-khuruj an da'atillah shine al-fisq haka ce mutum ba shi a wanda yake yi kenan wanda ya yi wa Allah biyayya a wata gaba shine ba Isa yake in da kun fasiqun bi nabi ka tawaye ko ba ta tabbatu wa zikra an gane ko to da kaga wannan labarin da ya a lokacin sunan ka ba har sai ne an yi tasabbuti a kai to wannan shine tsoron barin nabi wato ƙabilar farko ke daga da annabi ce to gaba ɗaya ta tara su magana bayan an yi wannan dan sun dawo sun yi kauya yake kowa ya magana duk kudu to sai ba ne kuraiza ba ne kuraiza kuma za mu ji kuma ma ta ce za mu ji wani hadisi zai ɗan yi gara a kan ma ta ce da kalli annabi alaihi salatu wasalam ya ce su ma a kore su gaba ɗaya a yakin su da kan ji ta ce mu'az ya yi ke su su kuma ban su kai muka su ban su kure na kaga haɗuwa suka yi a yakin a hazam da mushrikai aka haɗa kai da su bayan an yi yarjejeniya ba cewa ba wani abu sai suka haɗa kai cewa yanzu za a afkawa annabi alaihi salatu wasalam to shi ne bayan annabi ya dawo daga hazam din ya zo ya ma shiga yayi wanka yana karkaɗe ƙurar kansa sai mala'ika jibril ya zo ya har ka ajiye mu gaban ka yace mu mala'iku ba mu ajiye namu ba saboda ka fito ajiye a yanzu shine aka fito aka yi aka yi kan banu quraiza su kuma banu quraiza wata mata za ku rika ji ana cewa wata mata ce ta je biyayya wani bai wuri tsaure mata hijabi ko riga da ta zo miƙewa ta yi kirai abin da muke gaya wa mata ke nan kullum cewa kun gai akan mace aka kore aka yakin ba zuwa ba aka kore su gaba daya akan mace daya saboda an sa ta yi sirri wani musulmi ya kai ya afka wannan shi ma sai ya kiwa mace annabi ya ce to a zance kuma ya baci to kun ji dalilin duk korar wayannan duk da hadisan wasu za su ishara a kai to shi ne yake hadisi abi huraira hadisin da yake magana na abu huraira kale yake baina ma na hanu fil masjidi wata rana muna cikin masallaci id kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fito zuwa gare mu faqala yace dadi ko ila yau ku taso mu tafi zuwa ga yahudawa fa karajna ma abu muka fito tare da shi hatta ji ina baitul nijran har sai da muka zo wani guri da ake karanta baitul nijran sangaya ce ta alamomin a taura eh sangaya ce ta alamomin a taura ita ce baitul nijran an gane ko yawwa sangaya alamomin a taura wanda ta haddace a taura su ake su suke zauna a gurin ta Abdullahi bin Salam kenan da ya rage in ba alaran ba ba da ke gane taura ma ba ta zama gurin yawwa to sai ce فقام النبي صلى الله عليه وسلم sai Allah kira da amin ta Allah tabbata a gare shi ya miƙe bana dawo mu ya kira su yace ya ma kira yahud ya huta da yahudawa aslimu taslam shine za ko suna rubuta aslim taslim aslim taslam eh sunan wani tsohon jago da a can ko yawa to sai yace aslimu taslimu ko taslamu lalle ku musulunta sai ku kubuta shine aslin taslim ne ke ka musulunta sai ka kubuta ka ga shi suka ce kaliban lakka ya abul qasim lalle ka yi da sako ya baban al qasim ka ga ne shi ke dalika uri wannan nake so ne abin da nake nufi kenan haka nake son ji da gari ثم قال عباديا فقالوا يقوم جوا أسلموا تسلموا ku musulunta ku kubuta suka ce kad wallata ya abul kasim ta isar da sako ya abul kasim sun magala talita a karin uku ya fada fa kala ce sai ce eh la muke ku sani annal arda lillahi wa rasuli inda dai ku musulunta ku sani kasa ta Allah ce da manzonta ba wani kwana kwana kasar Allah ce da manzonta wa inni uridu an ujliyakum ba ba ba ina so in kore ku al-idla laula an ka taba alaihim jala'a ki to da haka alijila shine kora ina so kore ku gaba ɗaya ku bagar fa man wajada minkum bi malihi shay'an falyadi'hu duk wanda yake yana da kadara a garin nan a cikin madina a nan inda kuke to ya biyar ku da adal ba zai dace da ba da gidanka da gurin jagonka da kake zara a duniya ne wa illa an ko ba haka ba alamu anna man azza lillahi wa rasuli in ba ka ku sani cewa ko kun tiyar ko ku tiyar ko wannan gurin naku na Allah ne da manzon sa kike nan kawai to sai hadisi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma kala harabatin nabiyyu wa qurayza annabi alayhi salatu wa salam ya yaki banin nabi wanda muka gama magana yanzu wa quraiza da banu quraiza fa ajla banin nabi sai kori banin nabi wa qawa quraizata wa manna alayhi ya tabbatar da banu quraiza ya mutu baiwa almanu mun fada satin da yau shine a kyalan annabi ya rabu a ta haraba quraiza har sai da wato banu da suka shiga yakin ahzab yakin gwalalu khandaq to fa katala rijalahu to annan lokacin ne kuma annabi alaihi salatu wasalam ya ba da umarni a kan duk mazajen duk wanda yake galibi in dai mutum ya shekara sha biyar zuwa sama to a kashe wa qasama rijalahu matan su kuma annabi alaihi salatu wasalam ya sa aka raba an gane ku eh a kallon nisawo yadda aka raba matan to shi ne sannan wa amwa wa auladahum da ƴaƴansu su ma sun zama ganima wa amwalahum da dukiyoyinsu bainal muslimina tsakanin musulmai illa ba a zan banda wasu daga cikin su kawai su la'iqu bin nabi sallallahu alaihi wa sallam sun haɗu da annabi tsira da an ga Allah tabbata a gare shi me faru fa amanahum wa aslamu annabi ya manja fa amanahum fa amanahum zai zama wa aslamu annabi ya manja da su sannan suka musulunta wa adla yahud al madinati kullahu annabi ya kore yahuda madina gaba daya ya zo ba wani raguwa a madina bani kai ka wa hum rahadu abdullahi bin salam bani kai ka su ne mutanen abdullahi bin salam babban malamin yahuda da ya musulunta wa yahuda bani harisa da yahuda bani harisa wa kullu yahudin madina da dukkan yahuda madina ba wanda aka bari tutan kaga wa qarra quraiza fi manazilihim wa manna alaihi shine aka ce da annabi ya mutu baiwa ya kyale su su ba karɓi komai daga gare su ba iya wa'ancan barin nazir aka karɓi abubuwa kan to me ya faru kamar yadda muka faɗa cewa lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya yi hijira zuwa madina na faɗa akwai wayannan kabilan guda yahuda manyan ne guda hudu a ciki saboda haka a mun faɗi yaudarar da suka yi daga baya aya ma ta tokar cikin suratul hajjiri aya ta biyu zuwa ta uku ko wallazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim ko li awwal alhajr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah ai tsammanin da suka rike su yahuda a wajen da suka rike daga annabi alaihi salatu wasalam hanci to za ga wannan gano yake suke za su tsare duk wani abu da za a iya harbowa bai zai zane su ba fa dawo min lawa min haitu lan yahdasu sai Allah ya zai ce mu zo mu ta inda wata tsammani wa qadafa fi qulubihim ru'ba Allah ya jefa tsoro a zukatan su yukhribuna buyudaw sai ga yahudi suna rusa gidajen su da hannayen su da aidihi wa aidil mu'mini da kansu mutum zai fito ga gidan ya fito ya fara rusa gidan sannan ya wani sai Allah ya ce ba a kabiru ya ulil absar ko rika iya ce bari kullun ya koma da hankali masu lura walaula an ka taba alaihim aljalaa ko la'azabahum fid dunya wa lahum fil akhirati azabun nar ko wannan shine abin da Allah ya gaya musu su yahudawa amma banu qurayza kamar da muka ji su abin da ya faru da su shine wato sun hadu da qurayzawa kafirai sun warware alkawari su kuma sai Allah ya saukar da aya a kan cikin suratul azab wa anzalna alladhina zaharuhum ko min ahli alkitabi min sayafihim wa qadafa fi qulubihim ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa Allah ya ce wa awratakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tad'uha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira cewa wa anzalna alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayafihim wa qadaba ba mu jari qadaba fi qulubihim ru'ba sai Allah ya rika jefa musu tsoro a cikin zukatan Allah yake fariqan taqatuluna kuka karkaje wasu wa ta'siruna fariqa kuka kawo wasu a hannu wa awradakum ardahum Allah ya ya gadar muku da gonakin su wa diyarahum da gidajen wa ardan lam tada uwa da gurin da ba ku taba takawa ba ma a gurin kalerorin wayannan banu qurayza Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in kadira lalle Allah bai iko ne akan komai to wannan sune banu qurayza to kaga hadisin ƙara karfafa ayoyi cewa lalle an kori banu qurayza da kuma abin da ya faru da su me janyo dalili yaudara shine ma da yake cewa ai yana daga tabi'a ta yahudu yaudara dama duk wanda ya san kuma har duniya ta dai duk wani mutum da za a yi wallahi jayi za a ja a shi kawai domin Allah ya baka labaran da ayoyi da yawa za su yi rantsuwa su karya ko da yaushe abin da suke kenan shine ma da yake cewa wai tazaharu na fi halati da'fi bihi lokacin da kake cikin taji hankali da wahala da yahudi ya zo ka ba dauki nuna zai ya kowa tausaya ba yaudara ce zama wannan nuna zai ku kowa tausayin ka wa hum yubayyituna al-khiyara al-hali kana suke suna shirya ma da baro dai da za su je ka wa laqad kanu wato yaqinuna al-madinata an-nabawiyya duka da suna zaune a Madina amma wa yuqiduna hadin kewaye ta amma duk da haka kullun shirya mata makida ce shine malai yake laqad kana min as-sa'di ala ayyi aqilin hakimin an yi amana ne a duwin fi daƙi da jari ita abu ne mai ban mamaki mai wahalar gaske kaga mutum mai hankali amma ya amincewa abokin gaba su zauna a cikin gidansa wata magana da ita ba ni sha'awa ce yace wa kaifa ya amalu kaisun li turbani yaskunuhu fi firadi sai ya mutum mai hankali zai amincewa kumurci a cikin kuɗa da kwanan tare ya mutum mai hankali zai je da katon kumurci a cikin kuɗa kuma ya kwanta ya ce ba komai misali da yi buga ke cewa kamar yadda muke da yi dawa amince musu to kamar za amince da katon kumurci ne ku kwana tare ka gani kotun naka tuma da gayya ba za ka amince wani ka gani sai ka karkata yin buɗa wannan jana kuma to shine ma da yake cewa لقد كذب اليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين اكثر من مره yahudawa sun yaudari annabi alaihi salatu wasalam sun yaudari musulmi fiye da sau daya wa naqadu mawasiqahu min ba'di ali sun warware alƙawura bayan an kulla su da yawa wa badat al-baghdha'u min abwahihi sannan gaba ta bayyana a bakunan wa ma tuqi suduruhum akbar abin da suka koyi a zukatan su ya fi girma ma da yake walamma da fi da saburu wa zaqa bihi mustadad yayin da hakurin ya kare kuma eh aka ga ba za a iya jurewa ba khayyara mu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainal islam wa bainal jala sai annabi ya wasu da yake to ko ne ku musulunta ko ku ban mana ne wa taraka al bilad ala anna lahum an yadi'u ma yamliku ma yamlikuna liman ja'u annabi ya ban musu gari su duk abin da yake hannun ku ku je wa wanda kuke so an yadda ku biyar ku gaba da kudin wa kaifa ma ja'u yadda suke so wata amruhum anna wato an an an ajlahum an jazirat al-arab alamar da ke suke cewa da kaji annabi ya kore su daga sauran larabawa kun ji abin da ya faru gaba ɗaya ba ta tafi to wannan shine hadisi na gaba ni bin Umar radiyallahu anhu ma kala oke babu ne sabo ko yawa sai ce babu jawazi kitani man na qabla al babu da yake magana akan ya halatta a yaki wanda ya warware alƙawari وجواز إنزال أهل الهسن da kuma halittin an gane jirawa ma'abota ganuwa a saukar da ma'abota ganuwa a ba da hukunci ala hukumin hakimin adili cewa wani a samu mutum ɗaya ne adalci ya yanke musu hukunci ya halatta an gane ko kuma uhillar hukumi wanda suke je musu hukunci ai za ku ga da kaji su banu kuraiza da kan suke yanke cewa annaba ne da rasul islam da Allah ya rufa musu asiri ya gudu ya kyale annabi ya ce a sai suka ce to sun yadda wanda zai musu hukunci shine a zaɓo wani daga cikin sahabbai ya musu hukunci sai suka zaɓo ta ibn mu'az shugaban ausu ne ko yawwa sau da haka suka ce shi suke so mu dubu to bara za ku je mu ana bi da yayin da kudi ne radiyallahu anhu ka an karbo da rabi da yayin da kudi ne Allah ya kara masa yadda ta ibn malik ibn sinan ce shine sa dan malik dan sinan radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda yace قال يجي لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد lokacin da banu qurayza suka yadda da hukuncin sa'ad bin mu'az shi sa'ad bin mu'az sunan sunan su sa'ad bin mu'az ibn nu'man al-ansari al-ausi al-ashhari ana ce masa abu amru ya mutunta a hannun mut'ab bin umayr babban jakada da aka tura madina shine jakada na farko ambasada na farko da annabi ya tura matashi ne kowa ya san waye matashi ne umar matashi ne umar matashi ne na cikin matasan sahabbai wanda shi saboda gata saboda gata a maka in yi sa kaya duk wani dan gata duk wani mai ado ya mai shi kuya yi Allah duk iya wankan ka ya fi ka iya wanka to da shi gatan da yake mahaifiyarsa yar kasuwa ce sai zan biyo makalli ma haka ta tun daga sama har ƙasa duk na gwani complete yake shi ya fara complete din gaya complete yake in kana so ka ji gayu in ya zo duk yan gayu nan na maka ku ya ce to za ka ga cewa kai ba a dokai ba domin ado yake na ketare ne sai zo mutumin da ke kuwa ta samun constitution cewa ko dai ya fita daga musulunci ko ta samun takunkumi gaba ɗaya kan firin ta ce gaba ɗaya yadda shi ya yarda duk wanda ya kalli rayuwar musa kuna kallo da aka zo a yaƙi ƙulina aka yi mai jihada sai da yanzu saboda ragin kaya da aka binne shi na ka rufe kan sai kaba ta bayyana na ka rufe kaba sai kai ya bayyana annabi ya ce ku rufe kanka ku ɗauki ganye ku ɗora a kafa haka aka kunna musa dan gada sai da annabi ya zubar da hawaye ji kalli musa saboda kowa ya zama sai ce uwarsa a maka amma saboda musulunci ya koma wa ne saboda musulunci to shi ne musab bin umair aka ce ya musulun da hannun wato musab yana cikin manyan mutane yana da albarka a musulunci kwarai da gaske shiwa shi ta bin muhammad ya je yakin badar ya je uhud ya je kandan ina alaƙu duk lokacin da muke faɗa wannan ina yawan faɗa a rika tuno cewa lambobin girma ne yawwa oon con kaza duk za ka ga mutum ba sai an faɗi ko to wannan tambari ne ake gaya ba cewa aljanna ya samu ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba shine magana ta ake ba oon ba yawwa eh to sai ce shine wato wannan sannan ya ji yakin gwalalu kandal da shi ya kai a ranar badar ma kun san a yakin badar wato annabi ya nemi shawara kamar yadda suratul fatah ta faɗa ko an nemi shawara da ya dawo ba an nemi mutum da ya dawo ba a wannan lokacin annabi ya nemi shawara kuma ya nemi sauran sahabbai shi abin da musa sa'ad bin mu'adh yace ba wallahi ba saka bil haqqi law ta'arat law ta'arat law ta'arat bina hadha al bahr ko law ta'arat bina hadha al bahr ya rasulullah لخبنا لخبناه معك ما تكلف منا رجل واحد yace ya rasu da za ka bijirar da mu wannan gobe ƙatar ruwan ka ce mu shiga wallahi za mu shiga ba wanda zai raguwa a cikin ba wai sai ka ne mu shawara mu ba ga ƙatar ruwa ma biya ka ce kowa ya ce shiga ba za mu ce dan ne ba haka sa bin wa aje fara to saboda haka ranar yakin gwalalo shine wani ya harbe shi da ya harbe shi da kibiya za mu ji sunansa a hadisin kaji nan ya faɗi shi a cikin hadisin gaba wanda ya kira sa Hibban ibn Arika shi ya harbe shi da kibiya a a a a nan dinsa ya jira da kike ran biya ta ne a wata jijiya ita kuma jijiyar in aka riga aka taba ta to jini ba ya tsaya kuma kaga ba yanzu ne da ake da technology da za a je to su yawanci ganyen zogale ko toka ake sawa a tsare shi to ya rayu bayan bayan yakin gwalado wata ɗaya yayi kawai gama kafin nan jiri yin ce gwanu gwale da hukunci yana kwanci yana rikin lafiya za mu ji a hadisi da jini ya rika kulkulowa don jininsa shi ya yi wa kansa addu'a da kansa to ya rasu lalla in har daga wannan kasan ba wani yaki da za a tsara gwamzawa ya ubangiji kai ba wani yaki da za a ƙara gwamzawa ya ubangiji ka ɗaure na ne jihada sanadiyar wannan ciwo in kuma da wani yanki da annabi zai kuma gwamza wanda za a je kar a ce ba ni ya ubangiji Allah ka tafi ni da shi ba annabi ayyakin ne to shi ne batun da ya balle ya ta fitowa yana kwanci annabi ya sa a matanki a cikin kusa da shi cikin masallaci sai da jinin da ya rika malalowa har ya shiga rumfar wasu suna kwanci a cikin yar kai masu suka ga jini na shigowa me wannan kuma ai jinin za a jini ma wasu to dalilin wannan jini shi ke kuma jini yana zuwa a jikin mutum ai kagar rayuwa ba za ta tsaya shi za ka ce an yi raunin a kare to shi ke nan ya yi shahada bayan wata ɗaya biyar yana jinya dan jinin wato an ce jini ya zubar mai yawa jabi ta abdullahi yana cewa wata rana ji annabi yana cewa bayan jabi ya rasu an bayan sa'ad bin mu'adh ya rasu jabi yace na da kunne na da annabi yana cewa in tadda arshur rahman li mawt sa'ad bin mu'adh al ardu ubangiji kanta ta girgiza saboda mu'adh sa'ad bin mu'adh ya rasu eh ta girgiza ka san idan mutanen kirki suka mutu sama tana kuka ƙasa ma na kuka idan mutanen banza suka mutu ba ruwan sama kama ba kada alaihi musama'u wal ardu ko ko idan suka mutu in dai mutumin kirki ya mutu mun biya wannan a karatun mu na jera ta ce biyu ko uku baya a cikin suratul dukhan an gane ko eh saboda gurin da kake sujjada ya zan ba ku ka tada ka tada yuni da amma yace gurin da kake sujjada ku ka je kai to wannan ya tafi ne kike ne ya sujjada kai mala'ikun da za su ke daukar aikin ka su ma sai kin koka to a yau wani ya rasu duk sai sun fara to shi ne mutanen zaura kasa abin da wasu malamai suka fassara kenan wasu suka ce a wanda kake rayuwa da su to duka ba sun karo duk sun shiga wurin da kake sujjada mutanen kirki su shiga damuwa sannan mala'iku ma haka an fahimta amma me yake karanta mutumin banza ku ko oho muna ma ake wata aya ne ke jin kuno a a cikin in ana ba ku ya da yin kaumin da dina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin mabiya da suka mutu ma godiya ke wa Allah cewa shi ke nan an rabu da Allah kai ku dai a dabi da kawai da dina ba walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah yan banza sun kai ba da sun sama da kada su kuka ba Allah ya kiyaye to kai kokari ka sabar wani tarihi da in kawo da za a rika a ba ku gani yanzu wannan yanzu gwani wani da ya rasu na rijiyar lemu za ku ba ya yi daura yau wace gari ya koma zuwa ga Allah ya yi daura ta alƙur'ani ta tajwidi a nan masallacin kan dare ya yi daura yau ya yi alkaidi ya koyawa mutane alkaidi ya koya musu yadda ake makarin huruf da tajwidi da yadda ake biya alƙur'ani wace gari kuma ko hawa alƙur'ani da hudu a Allah ya kaddara wannan abu ake fisawa ko da tsanin na ga wannan abin shi ma ya tsora ni cewa karatun da na biya alkaidi kenan ba wani ke bar ba koya da shi ba alkhairi ko ya gina alkhairi wanda in ya mutu za a tuna ne shi ne abin da ya kamata yi shi kansa a nan san da yake za ka very healthy in ka kalle shi ba wani alamar rashin lafiya shi kansa bai san ya kusa mutuwa ba bai sani ba ya zo sallah yana tsara raka a zalli ya bari a a zallar juma'a ka duba alkhairi kan alkhairi cewa sai daga cikin abubuwan da yake nuna kayi wato mutuwa ta kwarai shine ka mutu a a wani aiki na alheri za a ce ma mujahid ibn jabal mata ta ji da lillah ko ya mutu wanda ya yi tafsiri ala ramma gani kuma ya koyi tafsiri da kira'a da tafsiri da komai nata a gaban abdullahi da abbas uku ya zai dawo wata rana kawai yana tilawa ya san koyi ba da ya sujja da ayyuka a haka aka ɗauke shi abu abdulhamid ci a ko wannan limamin namu na kofar da jarawa da ya mutu bara da ci da sun wanda ya makanci sunan sa na mata amma gomi shi ma ya kaga yana kwance dan da yake yana kwance yana ta karatu kawai sai ya koyi ba da gadon da ya sujja da shi ke kwanan nan gobar da zarabi duk shekara biyu shekara a wuce damunan nan shekara ɗin ke mala a kan wani haka wani haka za ku gaske gaba ya yi makanci amma ya yi producing alarammomi za su addu'a na tuta ɗare kuwa kuma kullum ka je gurin da ba kawai karatu yau kuma Allah ya dan yau ka fara zuwa ya ji karatun ka to jike nan kuka bagada kake yin sunan kawa ne to wallahi ya rike kenan Allah da kai sallah ya ce a Allah ba wa ne shi ke nan bi taba ganin ka ba ya san muryar ka kuma da ma ga ji ko da yake a sai larabci na ka zo da ba sai ka ji in ka ji yayi magana to ni bukata ce ne yana tilawa da kawai in ya ji motsi zai ce manuna haka zai ce manuna hal na ka alim yana son zuwa bakai hal na ka alim wani a cikin ɗalibai ne biyu ce ta ini ila lamma haka da ya gama da ya dawo kawai tilawa in an zo ka zo ce to biya na ta guri ka za tsora haka gomi ya sai aikin ke dan ana Allah ya wa tsara na to Allah baya tuzar ka inna Allah wato wa huwa yatawalla salihin cewa inna waliya Allah alladhi nazzala kitaba wa huwa yatawalla salihin Allah baya tuga sirata to shi ma za a ce da kun gani al'adun ubangiji ta girgiza annabi ya nishi sanda za a biyar yace yau mala'iku dubu saba'in sun zo jana'izar sa'ad yace kuma wannan mala'ikun ba taba taka doron kasa ba sai yau haka annabi ya faɗa ba taba taka doron kasa ba sai yau din nan la hawla wala quwwata illa billah Allah ka sa ga yake kyawun kai to dai ce ba ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kana qariban minhu annabi ya da hanci Allah tabbata a gare shi wato ya aika a gane ko yawwa ya aika ya ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya aika wa kana qariban minhu kuma ya kasance kusa yake ya aika ya duke an bayyana da dogo to yana kusa da shi fa ja ala imari sanda yake wannan rashin lafiyar sai ga sa bin mu'az akan jaki balan ma da da yayin da ya kusantu annabi ya aika mai yanzu yana dawowa kawai yana zuwa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum ana zazzaune yana dawowa sai annabi ya ce duk ku miƙe ku je ku taro shugaban ku ɗan auku kabila auku dawa kabila auku da kajar ne ko sai annabi ya ce ku je ku taro shugaban ku ila sayyidi amma nan matsalar da ya ka kai ga koma komo ila da ala dali guda uku nan sune kalmomi ila ya halalla li abin da ke ku ita ba ba da yake magana kan da suka ce ya halalla ku mi ke dan shugaban ala sayyidikum wayannan biyu su ake da matsala amma ila ba da cewa mutum ya zuwa a karbu shi a tarbu ya halatta wannan ba da amma ya zo a miƙe to na akwai jima kun fahimta da yau yau kawai da ake gaizo rogo misali ko a miƙe a yi duk wannan akwai rikici sannan ala mutum yana zaune kawai yana abu ko ku tsaya kan ko ni yanzu na karatu kawai sai a samu wannan agaji kawai zo tsaya baya shi ma akwai rikici shi ne abin da ake faɗa cewa idan in kaga an yi wannan to sai dai idan ana cikin hali na tsaro da tashi hankali da matsaloli za a iya to wannan ya halatta za ka da matsaloli suka zo shi ne wasu malaman suke amma an ba wannan ba daidai ba ne kowa ya je zama amma an da matsala ta tsaro to ba komai ba dai ba dai haka malamin ke faɗa musamman malamin tauri za ku gabata ba ta da irin wayan abubuwa wayan da ba malamin tauhidi ba za ka ba abin da ya jabi su kawai harkar da suke amma malamin tauhidi ba ya wata da wannan haka ka tabbata yawwa ila ba ku da matsala da ita ala da ni wayan nan biyu su ne rigima a nan da ni duk malamin tauhidi da gani suna ta kai komo a nan da wannan to kun ga nan ba ku da matsala annabi ya ce aje a tsaro ni eh daidai da mutum ya zo babba aje a tsaro ni alaihi wa faja'a bi majalisa ila rasulillah yazo na kusa da annabi alaihi salatu wasallam fa qala lahu fi annabi yake inna haula ila zalu ala hukmi wa inna yahudawa gashi mun tare su sun ce da mu hukunci sun ce sun yadda a gayye soka kai za ka yi musu hukunci dalili shine suna da yarjejeniya tun a jahiliya tsakanin da su tsakanin audu da yahudawa sai suka dauka ayyan zuwa wannan alfarmar jini ba san cewa shi musulunci baya kallon komai ba man da dangantaka yake da yankuwantaka da komai ba kare kuwa musulunci kawai ake kallo to sai yake kana sai yake ba in ya hukumu an hukuncin da zan bayar dan kafin yayi wannan sai dai yana da rashin lafiya ya rasulullah kowa ya da hukuncin da zan yi kowa ya da hukuncin duka suna gani kowa ya yarda ya juya ya kalli bangaren auku kowa ya da hukuncin da zan yanke aka ce mun yadda ya kalle Yahuda suka ce mun yadda ya juya ya kuma nanatawa wai so yake annabi ya ga annabi ya daga kai kai shi ma ya yadda har da nan na nan gurin aka ce masa an yadda na nan gurin ko nake ne aka ce an yadda to shi ke yahuda sai a ce kake sun dauka albarma sai ka bi shi ko abin da yake so ina ba da hukuncin cewa duk wani ba da shi a cikin ka duba duk wanda gashi ya fito ma a bara domin bala karatun mu na gidan doba cewa gashin ma da shi ke nuna balaga amma gemu da da da gashin baki ba balaga ba ce wannan yaro ma zai yi da furfura an bai da da dogo ko na hammata an bai da da dogo duk da haka amma na mara balaga ki duk wanda aka gashi ya fito ma a bara ya balaga a shekar shi lafiya yahuda sun ji tashi hankali yau to shi da abin da yake ya ce bai yi a kuma an tsakiyar al-muqatila duk wani waya ce a cikin baligi a kashe shi wa an tusbar duniya ta yanzu kuma halibatin kala zai ce laƙar da hakan da fiye bi hukumin mali lallai ka yi musu hukunci da hukuncin Allah na ɗaukakin sai da annabawa ne da rajin cewa wannan hukuncin da kai shi ne hukuncin da Allah ya saukar min fauki ta ma'aikata ba wa shi ke sun samu ruwan da baka su ke kai to shi da a wannan lokacin sai da aka samu matasa da magidantar da aka kashe a cikin yahuda dari bakwai da wani za ku ga masu su ji musulunci da yan jamhuri suna kukar hadisin hadisi ne kuma ingantacce kamar ranar lokacin haza ana yi ga rabbi Allah ba ha kalat usiba sa'ad yawm sanda ana yi ta ce an yi wa sa'ad rauni ranar da aka yi sanda ga gidan za ka rubuta da rabawu da sunan bin quraishi wani mutum a quraishi ya ce bai bai ya harbe shi yuqal lahu hibban ibn al-abiqa sunan ta ce rabawu bil afhal ya harbe shi a cikin wata afhal wata jijiya a cikin zira'insa فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد أنه في كفى مرة تنتي أتكلم مثلا ليعوده من قريب sai ya rika zuwa ya gaishe shi a kusa da ba san bayan wucewa kana kaliban minhu yana kusa da shi sai ya rika zuwa kusa ya gaishe shi sai muka tallace eh fa zaraba nabi sallallahu alaihi wasallam qaymatan bil masjid li ya'udahu min qarib sai muka tallace wannan babu kaji kai ne kai rafanuwa wajibi kai yawa balamma raja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-khandaq da gurin da annabi ya dawo daga yakin gwararru wa za a tila ya aji makamansa wakta tala ya yi wanka ba ta hu jibril sai jibril ya zo mana wa huwa yaqudu ra'atahu min al-gubar annabi yana kaje kansa yana karkade kansa saboda kura duk da ake wankan fa kana sai ce kad wa ba'da silaha wallahi ba wa ba'du aka ajiye ba ba kan ji malaika jibrilu yace wallahi mu ba mu ajiye namu ba ni ban ajiye nawa ba to kuma ilayhi ku doka ta zuwa gare ni ala da ni da lalai salam fa aina annabi shi kan da zai ina za a bi ce ina za mu daga dawowa ba gyara ila bane kuraiza sai aka nuna ma unguwar garin kuraiza yace nan nan za a فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه النبي عليه الصلاة والسلام واتو yaje gurin su fa nazaru ala hukumi suka yi da annabi ya musu hukunci fa nadal hukuma ila ta'ati da annabi ya ta annabi ma su yi muku hukunci kana yace fa ili hukum fihim an tukala al muqatila ta yace hukuncin da ne yake musu shine a yake duk wani mai yake a cikin wa an tubbar da dawo mata kuma a rubuce su wa zuriya da yaya wa an tubtama amwalan dukiyoyin su kuma gaba ɗaya a raba musu ne to shi ne hukuncin da shi wannan ibad ibn al-arika din sunan babar sa al-arika su babar eh to mu je zuwa ma da yake أنا عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال حديثا سنة علاقة بالجنة للي سعد الله من هو كثير زكي يقال مكة إذا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب أحب إلي يا أبيدي كاسك في وباء وانت نفسه أن أجامله نيكيت فيك الله أخنك يا أبيدي ni kaumin kaddabu rasulaka fiye da mutanen da kanye da wannan dan da bai da lafiya nan da aka yi mawa wannan rauni shine yake fada wannan ya ubangi ka san cewa ba mutanen da na fito na ya ka fiye da wanda suka kanye da wannan da ka turo wa aka rabu suka kore shi daga garin suna jin ciwon korar da korar da aka yi wa annabi alaihi salatu wassalam Allahumma fa inni azunnu annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum ya ubangiji ina tsammanin cewa daga waɗannan yaki ya tsari ya wato ka kawo karshen yaki tsakanin mu da su Yahudawa domin su ne karshe da an an gama da fa in kana baqiya min harbi ya ubangiji min harbi quraishin kayun in har akwai abu da ya ragowa na yakin quraishawa na yakar quraishawa ya ubangiji inda akwai ragowa ba a cikin lahu Allah ka raye da shi in rayu in ga wannan yakin hatta ujahidu fika dan yaƙe su saboda kai wa in kunta wadada al-harba ya ubangiji in kuwa yakin ya kare bai da lafiya bai yake fada a cikin tanti tsakanin mu da su fa bujurha to ka sai da wannan jinin da yake tsayawa ka kyale ya ubangiji ya ba domin jinin ya kare ya zai mutu ne ya ta tafiya wajen almauta ce biya ka sanya wannan raunin da aka yi a yakin gwalalu da zama sanadiyar mutuwa ta domin ya mutu haka ya yi shahada ban fata rasmin labbati Allah ba akbar ainan da nan kuwa sai jinin nan ya rika gangarowa tun daga wuyan nan shine labba tun daga wuyan wajen abin da ya shafi wannan ramin na tarkuwa to tun daga nan jini ya rika gangarowa an gane ko shi ne mala yake to falam ya ra'uhu ay falam ya rji'uhu abin da ake nufi falam ya rji'uhu shay'un an gane babu wani abu da ya tsorata mutane irin ganin yadda jini yake fitowa duk wanda ke makwabtaka da shi kowa zai ne tsorata saboda ganin yadda jini yake malala wa fil masjid khaymatun min bani gifar a cikin masallacin bayan kaimarsa akwai wata kaima gabansa ta bazu kifa ta mutanen turu abuzar illa dam yasilu ilayhi tun daga tantin sa'ad bin mu'az sai ga jini na gangarawa har cikin tantin banu kifa suna ganin wannan fakalu suka ce ya halala kaima ma hada me wannan kuma suka ga abu da gangarowa cikin ma hada allazi yatina min kibalikum me yake zuwa mana daga daura da su ana duba ana fitowa bai za ta adu ya fito jirhu dama sai ga ta adu jinin wato wannan jinin wato kiwon nasu na ta bulbular da jini fa mata min ha sanadiyar wannan jinin sai ya to kun ji dalilin da rabu ta adu ibn ma'az al-ausi shugaban ausi wannan shi ne ba na ƙarshe idan za mu iya biya ba sai ce babu mallaji mahu amru za mu iya biyawa babu da yake magana ke biyu to babu da yake magana akan wanda wani al'amari ya ya zama maduri fa da kala alayhi amru kafa sannan wani abu ya biyu ƙara zama maduri abubuwa biyu suka haɗa ba a lokaci guda ko wai an ce an ce da kula da shi gafara ko goma tabbatu yake ji an raba wa hankali yawa ji ya rasa wani ne ko na zai ko kuma zai ya ko wai wai kuma yake yake ne suna cewa wai an raba wa zai ya hankali an ce da shi ga tafiya maka kuma ga zuwa Kano to wai ko raba mun hankali wani wasu ne masu tsokanar zazzagawa su zo da haka wannan shi ne to abubuwa biyu sun zo annabi da Umar radiyallahu anhu ma kana kana nabi sallallahu alaihi wasallam lana annabi alaihi salatu wasallam ya ce da mu lamma da ja'a min al-ahzab lokacin da ya dawo daga yakin badr yace la yusalli yanna ahadun ila asra illa bi bani qurayza kun ji abin da yake ƙarin bayani da annabi ya fito malaika jibril ya ga maka wannan sai kawai ya fito da makamin da yake to kan wanda ya zauna kada wanda ya yi sallar la'asar bayan azahar kada wanda ya sanar la'ana in ba a gurin kure ba fa da raka ba a zo mana an sarrafa tsari wata daga cikin su sallar la'asar ta kama za a hanya fa kala ba a zo wata daga cikin suka ce la mu salli hatta na biya ba za mu yi sallah ba sai mun je ba zo kure ba wa kala ba a zo wasu suka ce a ban mu salli ai yanzu za mu yi sallar lam yurad min la dalik ba annabi yana nufin sai mun je banu qurayza ba yana nufin kada ne mu saka shi wajen tafiya ni sallam sannan mu ƙara ta banu qurayza kun ga yanzu an samu fahimta fahimta domin kalmar wannan ɗaya shi za a jisar da walilin ke kawo a kan jiko wajen idan mutum yana karatu yana ƙara shiga cikin kogin yana ƙara zirfin ruwa yana ƙara gane zirfin ruwa idan kana ƙara karatu kana ƙara gane cewa dalilin da ya sa bawa ne ya kaza saboda kaza ne amma in baka sai a ce karamin sani uku ne idan baka sani ba sai ka ɗauka cewa kawai ta ɓarga zai yi kaga yanzu hadisi ne annabi ya faɗa amma kowa ya fahimce shi daban cewa kada wanda ya sallah sai a gudun kuraiza sai suka tafi biyu sahabban wasu suka ce ana nufin ana tafiya a hanya la'asar gari wasu suka ce ana nufin mai saurin zuwa ku je bari koyayya wasu ka ce yana da gudu ni sallar ne ko ba wanda kai saka ce ba daidai ba kuma kalma sai ba lafi ba ne mutamala to shi ne yake ba duk da nabi sallallahu alaihi wasallam da aka dawo wannan sun yi da hadisi sun yi sallar so suka ce wallahi ba za mu yi annabi ya ce illa fi bari koyayya sai da suka je bari koyayya suka yi Allah to shi da aka gaya annabi da aka dawo ba lafi annabi wani da girin annabi bai aibata wa kowa ba sai duk kun yi lili eh kowa umarnin annabi sai wa annabi ya ce kar ku yi zalla sai a gurin kuraiza yace duk dai dai kuke kiji da hadi shi da abin da ake kawo idan hadisi ba nasi bane to ba a matsa shi ne kana duba shiru sarwoyin da ta bai za ga kawai illa ya ka ka kware kai jihadi zaka bane mai ko kuma ka tattara dalilan sai kai tafi cewa dalilan tuwa ne abu bane saboda kaza domin wannan sabo sai ce kaza wanda sai ce suka ce kaza kowa in ya jage ne kowa yana da dalilan da yake fito ne sai ga wani ya ce ai saboda kaza gashi a guri kaza ma annabi kaza din yace to sai a tattara wannan dalilan sai a ce to a an ƙara samun ƙarin bayani shi ke nan zance ya kare saboda haka wannan hadisin jigo duk ɗalibin ilimi yana rike shi ne za ga shekul islam da wuri da yayyata da harami a cikin littafin rafa'ul malam dan karamin littafi ne ana abin matin alam da yi a kan malaman mazhaba cewa ɗauke zargi gabanin shugabannin al'umma gaba ɗaya ɗauke musu zargi ba daga gan suke ba za ga yana kawo wa'annan irin wa'annan dalilan cewa da kaga imam malik bai amfani da kaza ba ko dai bai san hadisin ba ko kuma a gurin sa hadisin bai inganta ba irin wa'annan abubuwan ya san hadisi amma bai inganta a gurin to wannan shi imam ahmad kaza ai ga ina bidiyo za ku ana yawan kawo ya dauki kaza saboda kaza kowa da irin wannan dukiya ke zai a jarfi wanda ya bukari a dauka Allah wa ala abubuwan da muka faɗa ne ya Allah ya wani lafiya da wannan muka yi kuskure Allah ya yi ma na da yi jinkiri ne yau ba da gandu da garan mai na zuwa kai makwacin wani wannan abba Mustapha mahaifin kare su makwaci na ne gaskiya sai da aka yi sallar magarba a cikin gina kan a kai masa sallar shi za a sallar mai jinkiri yana roƙa Allah ya yi ma Allahumma wa bikum jami'i kaum wanda ya zama ne da kiyama yau da iyaye Allah da jin da ba idan da mu da Allah san da yake da imani ba da yake da da Allah da wasu da ke kuma da da da ke nan da da ne la kan na mu ne ke da ke ko mu ko mun da la kan na mu ne ke da ko mu ko mun da kun da ya da ke ba mu da ya yi la da mu da ne ya da dan kita awli awli dan awli itu adalah yang sebenar dan adalah yang mungkin saja dalam Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته